أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بسور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله نعم أهل الرزق بيجيا ba ni kira wani ya samu shi mai hannun da shehu baya zuwa da yake yi dinkin yake yi ko gona yake zuwa to iziya shafi nawa ne 43 ko da biyu to da biyu wa amma su manuhu amma kaga sunnonin wanka fa arba'atun guda hudu ne na farko albidu farawa bi gasilil yadaini da wanke hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i kafin shigar da su a cikin ƙwarya idan ƙwarya ce ko wani abu mai budaddan baki to ka karkata ka wanke hannayenka zuwa wuyan hannu sunna ne kafin ka tsoma ka fara ɗeban ruwan wa maso simakhil uzulaini da shafar ƙofofin kunnuwa shi ne timaku mai ahalar ya mana ta'arifi ya ce wahiya a suƙubatu dakilatu fi ra'asi wata kafa ce da take shiga cikin kai ita ce timaku sai ce wa amma sahafatul uzuri amma fatar kunne bai jibu gasulu zahiri hawa baɗini inda a wanka ne na janaba yana wajaba a wanke fatar kunne cikinta da bayan ba kofar kunna ita ce sunna fatar kunne kam wajibi a wanke ta ciki da bai ba ma shafa ba a alwala ne shafar kunne sunna amma a wanka wanke kunne wajibi ne wal mazmunatu da kurkurar baki sunna ne a wanka wal istinshaqu da shakalwa wa amma fada'ilu amma kaga musahabban wanka fa sab'atun guda bakwai ne na farko a tasmiyatu ambatan Allah shine bismillah wal bada'u da farawa bi gasli ma ala badanihi da wanke abin da yake jikinsa min al azanan najasa duk inda ya san akwai najasa mani ya taba ya fara wankewa kafin ya fara yin wankan sunna wudu sannan yayi alwala kamilan cikakke shi alwala ka san alwala namiji ne da ce kamilatan a hausa ne ake ce mata mace alwalata ta kare ba wai ya kare ba amma lugarsa aludu namiji ne alwala namiji ne shi yasa bai ce kamilatan ba can ka gane kamar wanka ne sun maludu kamilan sannan ya yi alwala cikakke ba cikakkiya ba cikakken alwala maratan maratan wanki ɗaiɗai wa yanwi bihi raf aljanaba yana yin niyyar bihi da wannan alwalar zai wanke gababin alwala ne da niyyar raf aljanaba ta ɗauke janaba an tilkal a bayi ga wannan gababin alwalar saboda haka in yi zo wanka ba sai ya sake wanke su ba tunda ya yi niyyar wanka sannan ya yi alwalar to su ma kamar wanka ne in ya zo yin wankan sauran jiki ba sai ya maimaita wanke gababin alwala ba saboda ya wanke su da niyyar rafa aljanaba ɗaukake janaba an tilkal a aba'i ga wannan gaɓoɓi kuma ifadatul ma'i sannan zuba ruwa a larasi a kasa salatan sa'u duk zubawa ɗaya ya wanke ya cuccuɗa duk zubawa ɗaya ya wanke cuccuɗa in yi haka sau uku yana wadatarwa summa ifadatul ma'i sannan zuba ruwa ala shiqihil aymani a tsagin jikinsa na dama qabla al-aysar min tsagin jikinsa na hagu bi ma'ana ya fara wanke bangaren dama na jikinsa sannan bangaren hagu wal badu da fara wankan da farawa bil a'ali da madaukaka qabla al-asafi gabanin makaskanta duk wata gaba a jikinsa to ya fara wanko saman jiki kafin ƙasan jiki ya faro wankan daga sama zuwa ƙasa shine ma'ana a ali jami'in na aliya ba jami'in na a'ala ba a ali a safilu shi ma jami'in na makaskanta a ali jami'in na a'ala a safilu jami'in na asfalu wata ƙalilul ma'i da ƙalanta ruwa ma a ihkamil gasli tare da kyautata wankewa ko ta gaba ka wanke ta da kyau amma kuma kar ka yi ɓannan ruwa yi ta ƙalilul ma'i kenan ƙalanta ruwa ma a ihkamil gasli tare da kyautata wankewa da kasir alhamzatu da kisar alhamza ihkami ba a hakami ba ka gane yan kace a hakami hukunce hukunce eh yi mana ma'ana ta canje ihkami kuma kyautatawa shi a hakami jam'i ne na mai alhukumu alhukumu hukunci ba al'ahakamu hukunci hukunci shi kuma ihkami ka gane ai a ismul mazdari ne ma ba jam'i ba a hakamu hukunci hukunci kaga sun yi ma'alarsu ma daban wancan jam'i na hukunci ihkami kuma masdar ne na hakama ya hakumu ihikaman ka gane ya kyautata ihikaman kyautatawa bi kasirin hamzati da kisirin alhamza ka gane ya yi jam'i wato kamar magzane na hikima alhikimatu ihikamu kyautatawa mutumin da yake da hikima aka ce alhakimu ba gwani ba in ya tashi abu mai kyau yake to shine ihikamu din kyautatawa cikin wankan ai abin nufi itiƙani ƙarƙare shi ko ina ya samu ruwa ya wanku amma kuma da ruwa kaɗan wannan mustahabbi ne alhamdulillah misala barka da fitowa ya himma alhamdulillah shafi misala 718 ina za mu tashi risala maimaita aka yi wa ru'uyar salihatu ba mun irin wannan ba a farko eh to maimaye ya ya ya sake maimaitawa amma ni wannan hukuncin saboda zai kawo maka hukuncin fassarar mafarki wanda a baya bai gaya maka hukuncin fassarar mafarki ba to sai koma baya ya ɗauko zancen tun daga tushe wa ru'yar salihatu kaga mafarki mai kyau juz'un yanki ne min satatin wa arba'ina juz'an daga yanki arba'in da shida minan nubuwati na annabta nan mala ya kawo ɗaya ruwayar hadisi ruwayoyin dama suna zuwa da nau'i biyu wacce aka ce a ru'uyar salihatu minan rajulus salihi in ba kuma ta ba mafarki mai kyau min na rajuli sali sharaɗi biyu ne mafarkin ya zama mai kyau kuma min na rajuli sali daga mutumin kirki to wannan kuma ba min na rajuli sali wa ru'yal salihatu kawai aka ce mafarki mai kyau amma ana kaddarawa da mumini yayi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an yanki ɗaya ne daga yankoki arba'in da shida minan nubuwa na annabta kamar a kasa annabta ne kashi 46 a dako kashi ɗaya daga ciki a baka su a kika masa almubashirat ka gane ai akwai hadisi da mazala ke cewa lan yaqa min an-nubuwati illa al-mubashirat ba abin da ya rage na annabta sai dai al-mubashirat bisharori mafarkai na albishiri da mumini yake gani ka gane ai yaral muminu au turalahu da mumini yake gani a baccinsa ko ake gani masa a yi mafarki da shi na alheri a zo a bashi labari to shi ne abin da ya rage ya yi kama da wahayi amma sai da shi a cikin bacci ne wa man ra'a fi manamihi wanda ya yi mafarki a cikin baccinsa ya gama ya karahu abin da yake ki a zahiri fali ya tuful ya yi tofi an ya sarihi a jefa hagunsa salatin sau uku wanda ya ta'awwad ya nemi tsari min sharri ma ra'a daga sharrin abin da ya gani wannan duk mun yi irin sa a baya to sai to wala yanbaghi an yufassira ru'ya man la ilma lahu man la ilma lahu biha wanda bayi da ilimi biha ga sanin fassarar mafarki wala yanbaghi baya kamata an yufassira ru'ya ya fassara mafarki ka gane man la ilma lahu biha shine fa'ili na layan bagi yan bagi ba shine fi'ili ba to waccan jumla ita ce a matsayin fa'ili malla ilma lahu biha wanda bai da ilimi ga sanin fassarar mafarki to wala yan bagi baya kamata gare shi an yi fassir ru'uya ya fassara mafarki kowanne ilimi masana fannin ne suke da haƙƙi su yi bayani a kansa duk ilimin ka in baka da wannan fanni baka san shi ba kar kai garaje duk ilimin ka kuma ka bar wa masu abu wala yu'abbiruha ala alkhair imam malik a zamanin sa lokacin yana matashi ya taba yin mafarki yana buga ganga akan akan ka'aba ya hau kan ɗakin ka'aba yana buga ganga yake subhanallah da ya farka shi yana tunani wannan ai sharri ne kamar ni a ce ina kiɗa sai ya aika wajen wani malamin fasalar mafarki ya tura wani yaro in ka zai ka ce kai ne kai mafarki kana ka hau ka'aba kana buga ganga da shi dan aikin ya je ya gaya wa malamin ce a'a kai baka isa kai wannan mafarkin ba ka je wanda ya mafarkin wanda ya turo ka kaje ka sai da kai to ka ji wanda wanda wanda suka samu da ya kalli za a ke ce a wannan ƙarya kake ba ba mafarkin ka wani eh wanda ya aiko ka ka je ka sai da kansa fassarar ya fi ƙarfin a gaya wa wani ya gaya wa shike nan da ya zaza masa dole ya tashi da kansa ya ce ya ce yawa ni fa na san irin wannan mafarkin sai dai irin ya ce to abin da mafarkin ka yake nufi a ilimin ka zai gama duk duniya gabar da yamma kudu da arewa tunda ita ka'aba ita ce tsakiyar duniya ita kuma ganga da take kada gangar addini ce mai bakan da ba ya ce zai kada gangar wa azu yawwa yawwa za mu kada muka gangar wa azu yawwa ba wai za a tashi a isa rawa a tagarci ba yake to wannan ilimi ne gangar ta ilimi ce an buga ganga a da ba ana sanarwa da ganga ba a zamanin da an ga wata a wannan garin da daddare sai a buga tambari garin gaban suka ji su masu kala buga za su tambari da haka har duniya ta game to sai ya yi tawilin wannan da cewa ilimin sa ne zai yadu a duniya ya kai inda baya tsammani to kaga wannan yana da sanin fasarar mafarki to saboda haka baya kamata ga wanda baya da ilimin fasarar mafarki an yi fassara ru'uya ya dinga fassara mafarki wala yu'addiru ala alkhairi kar yayi garaje fassara ta abu sa alheri dan ya ga zahirin ta abu ne mai kyau wa hiya indahu ala almakruh alhali ita wannan mafarki a wajensa tana kan abin kine tunda shi bai sani ba eh dan ya ga yayi mafarki ya cika aljihunsa da kuɗi ya mulkino buhun kuɗi kaga a zahiri zai sai ayi wannan ai abu ne mai kyau to kuma bai sani ba kila inda hu alal makaruhi abin ki ne shi bai sani ba gane da ya samu wanda suka sani ya gaya musu su fassara masa wala ba sa babu laifi bi ishadi shi'ri da rera waka a gane waka ba laifi bane wannan waka fa haka gama gari ba waka da take dauke da wa'azi kamar su bakan duniya din ko take dauke da zuhudu gudun duniya ko waka ta yabon manzon Allah ko waka na ilimin fiqh ko wani ilimi na addini kamar su qurdabi da ibnu ashir da ibnu rushd kaga duk waka ne amma me a cikin su karatu ne to ba ba irin wannan yanzu ake magana ba waka haka ta duniya waka soyayya ko waƙar wata ƙabila ko wata waƙa yawa to babu laifi to amma waƙa tana da sharaɗi in ta cika sharaɗinta to babu laifi don kayi waƙa waƙa ta duniya ya kasance a cikin waƙa taka babu ƙarya babu zambo ai kasan zambo eh zagin wani ko habanci yawa ko da ba kama suna ba ko ƙazafi duk da yana ɓangaren ƙarya ɗin kuma babu ba za a ciki wannan shari'i guda uku idan babu ɗaya a cikin waka ta waka halalci ba ƙarya ba zambo ba batsa a gane idan ba ɗaya daga cikin uku a cikin wannan to shi kenan waka ta halatta wala ba asa babu laifi da in shadi shi'iri da rera waka amma duk da haka ma ya ce wa ma kaffa mina shi'iri abin da ya yi sauƙi na waka wato ya zama ɗan kaɗan mutum yake taɓawa ba mai yawa ba a hasanu shi ne mafi kyau a kan a ce waƙarsa ta fi karatun ƙur'aninsa yawa ko ta fi zikirinsa ga Allah yawa da in kaɗan ne babu laifi tun akwai sabon da Allah mawaƙa tun a jahiliya kuma suka zama mawaka a musulunci amma dai walayen baki baya kamata an yi kusuran mutum ya yawaita minhu daga yin waƙar ko da ta cika sharaɗanta na halarci baya kamata a ce ya yawaita waƙa ya zama kawai dare da rana shi baya da ake sai waƙa wa mina shuguli ko hakanan baya kamata ya dinga shagaltuwa bihi da waƙa ya mai da ita take sana'arsa ko neman abincinsa waka ya shagalci shi ba yi da aiki sai ita wannan baya kamata saboda ne duk da manzo Allah shi daban ne Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu kaga shi yasa ce maka wala yanbaghi shi ma'ana Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu koya masa waka ba kai wala yanbaghi lahu waka ma ba ta dace da shi ba shi manzo Allah ba tana cewa sha'irun majnun mawaƙi ne mahaukaci Allah ta to wa ma'allamu na hushira ba mu koya mar waƙa ba wa ma yan baji lahu waƙa bai dace da shi ba in huwa illa zikirun wa qur'anun mubin abin da yake faɗin nan ba komai bane face zikiri ne shine wa'azi wa qur'anun kuma qur'ani ne mubinun mai bayyana hukunta hukunta Allah to saboda haka kai ma ka koyi wannan ka ɗabi'aci da wannan yafi akan ka shagaltu da yin waƙa wa aulal ulumi mafificin ilimomi duka in ka taro ilimi kowanne iri ka gane ake ilimi ai suna tala akwai na duniya ko akwai na lahira to aje na duniyan ka ɗauko na lahira ilimi na lahira shi ma nau'i nau'i ne ko akwai ilimin fiqh akwai ilimin tafsiri akwai ilimin hadisi akwai nahwu akwai luga akwai mantiki akwai balaga akwai sarahu akwai aru eh nau'i nau'i na ilimi yana nan akwai ilmul kalami akwai ilmul ma'arifa duka dai ga su nan to in ka taro irin waɗannan ɗin ake magana yanzu kyale ilimin sana'a na neman abinci na duniya ilimin da ake gani na addini ne ma to mafificinsu gaba ɗaya wa afdaluha mafi darajarsu wa aqrabuha ila Allah mafi kusantarwanta zuwa ga Allah mafi kusantar da bawa zuwa ga Allah shine ilmu dinihi ilmin addinin sa mutum ya san addinin ya san yadda zai bauta wa Allah shi da fiqhu ba man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din da ce yu'allimu ta'wila ko yu'allimu tafsira ko yu'allimu hadisa ba fiqhun nan dai da ake renawa shine aulal ulumi wa afdaluha shine ilmu dini ilmin sanin addinin Allah wa shara'ihi da shari'o'in Allah kaza halal ne kaza haramun ne mimma amara bihi mutum ya san abin da Allah ya umarni da shi amru wujubin da amru nadbin da amru ibaha wa naha anhu da abin da Allah ya yi hani da rafi nahyu tahrimin da nahyu karahati duka mutum ya san wannan to ya samu aulal ulumi wa afdaluha wa da'a ilaihi da abin da Allah ya kira yayi kira zuwa gare shi ka gane ai ma da a ilaihi kenan tunda adafi da nan mimma amara bihi wa naha ai wa mimma naha anhu wa da ilaihi ai wa mimma da a ilaihi abinda Allah ya kirayi bayinsa zuwa ga aikata shi to ya san irin waɗannan abubuwan wa habba alaihi da abinda Allah ya kwadaitar a gare shi fi kitabihi a cikin littafinsa alhabbu kwadaitarwa kwadayi wala tahadduna ko wala yuhuddu wala da aka ko wala ta hudduna ka gane ai yawa wa habba alai Allah ya kwaɗaitar da bayinsa wato abin da ya zama na falala na mustahabi fi kitabi cikin littafinsa na qur'ani wa ala lisani nabiyyi da kuma abin da Allah ya kwaɗaitar bayin Allah ya kwaɗaitar da bayinsa ala lisani nabiyyi akan harshen annabinsa wanda aka ji a cikin hadisi wal fiqhu to kaji malam ya fitar da kan zancen yace wal fiqhu kaga ilimin nan na fiqhu fi zalika yana cikin wannan yana cikin wannan nau'in da zaka san addinin ka da shari'ar Allah da kafa abin da Allah yayi umarni da abin da ya hani da abin da ya kira bayi gare shi da wanda ya kwaitar da bayi gare shi a Qur'ani da hadisi to ilimin fiqhu nan da kake gani duk da a cikinsa ba ka ji an ce ƙalar lahu ta'ala a jawo aya ba ka ji a ce ƙalar rasulullahi a jawo hadisi fi zalika shi ba yana cikin wannan ƙur'ani da hadisi ne kawai aka tace shi aka cire maka dusa ka gane da tsaki aka tamkaɗe aka baka madarar garin wanda kawai sai tukawa ba sai ka tsaya sulfe ko busa ko shiƙa ko tankaɗe ba walfahamu fihi da kuma fahimta cikin ilimin fiqh wa tafahumu wa tahammumu da kuma himmatuwa daga alhimmatu ne sai zama ismul manzari hamma ya himmu tahammuman wa tahammumu da kuma himmatuwa bi ri'ayati da kiyaye ilimin fiqh wato a mai da hankali sosai akan koyon ilimin fiqh sannan wal amalu da himmatuwa da yin aiki bihi da ilimin fiqh to alhamdulillah muka yi karatu bi zai kare a addinin dai ai kala abu muhammad shi da karatun karshe an mun tashi daga nan sai mu je alhamdulillah allazi hadana gobe kenan jibila raba ranar hutu sai mu tashi daga kala abu muhammad zuwa karshen littafi insha Allah sai ne ashiyatul adawi shafi sittin da hudu ina za mu tashi wannan ma ya jibu itikaduhu yana daga abin da itikadinsa yake wajaba ga musulmi annal qur'ana hakika lalle shi alqur'ani kalamullahi zancen Allah ne alƙa'imu matabbaci bi zatihi da zatin Allah yanda zatin Allah yake matabbaci to haka zancen Allah ma matabbaci ne ba fararre ba ne laisa bi makhluqin zancen Allah ba abin halitta ba ne fa yajidu ballantana ya hallaka a neme shi alasa a ce ai yanzu babu shi ya ƙare makaluki ne yake ƙarewa amma abin da ya shafi sifa ta Allah ba ta ƙarewa wala sifatan li makhluqin kuma shi alqur'ani ba sifa ce ta wani abin halitta ba fa yanfada ballantana ya kare ka gane ai sai me to akwai kala kala ibn al-arabi ka sa kala kala ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce ibn al-arabi al-maliki kenan akwai ibn al-arabi as-sufi akwai ibinin arabi almaliki ba malike ya ce biyadihi ko ai yabidu din nan waccan kalmar yake laifin yi makalukin fa yabidu to ya ce yabidu din nan kalmar nan ta yabidu ma'anahu ya zahabu shine ya gushe ai kowane makaluki zai gushe a duniyar nan kullu shay'in halikun illa wajhahu ko inna nahnu narisu al-arda wa man alaiha mu ne za mu gaje ƙasa da duk wanda suke kai wannan ya gaji ubansa shi ma ya mutu ɗansa ya gaje shi shi ma ya mutu nasa ɗan ya gaje shi har kowa ya ƙare ya zama ba mai gadon komai da kowa sai Allah shi ne zai gaje kowa shi ne magaji na ƙarfi in Allah sa mai gado mu za mu gaji ƙasar wa man alaiha kaga ba ma yake ba man tagaliban lil'aƙili da wanda suke kan ƙasar mu ne za mu gaje su gaba ɗaya to ma'anar ya bidu ɗinna ai ya zahabu shi zanta Allah ba makaluki ba ne ballantana ta ya gushe an neme shi an rasa shi ne hallakar wa yanfadu kuma da yake la sifata li makalukin fa yanfadu ma'anahu jibin ibra bi ai yatimmu ko ballantana a ce ya cika da can tauyayye ne shi makaluki shi ne ke faruwa ɗan ƙanƙani in an haife shi in ma shuka ta ta fito yar ƙalama yau da gobe yana gilma yana gilma har ya zama ya cika daga nan kuma sai na ƙasa ta shigo duk abin da aka sai ya cika to kuma sai baya baya kuma har kuma ya ƙare shi ne ma'anar fayamfa da balantana ya ƙare ma inda kun yamfadu wa ma inda Allah baƙi la nafidal baru ka gane ai shine karewa kila aka ce ma'anahu inji wani kauli wanda ba na ibnu arabi ba ma'anarsa nafada yanfadu nafada inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin nafada ne daga ya kare lugar kenan nafada yanfadu nafadan قال الله تعالى الله تعالى يا فدا cikin wannan ma'ana la nakidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da kan da ta kullu kana al bahru midadan li kalimati rabbi ka ga musu rasulullahi da ke kuna duniyar nan zai kasance midadan ruwan tawada ne li kalimati rabbi domin rubuta kalmomin ubangiji zantan Allah kenan kalmominsa eh da a ce teku shi ne tawa da rubutun kalmomin Allah to lafi da baharu da tekun ya ƙare saboda yawan rubutun har zai ƙare ya ƙafe ƙabla an tamfa da kalimatu rabbi tun kafin kalmomin ubangiji na ta ƙare wata san ma an mayu ba ka gane wannan an yi shi ne ba a taƙaita ba akwai da aka kawo tekun ma guda takwas ولو ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يبده من بعده سبعة أبهر ما نفد كلمات الله لما تقول يا أخي مغانا با to an ce wala wannan ma fil ardi min shajaratin da duk abin da yake dolan kasa na bishiya dukkan bishiyoyin duniya a kalamun a ce alkalima ne duk bishiyoyin a sare su a taike alkalami da su kowace bishiya a dinga salo itace ana rarrabawa ana kai ka alƙalami alƙalami miliyan nawa za a samu tiriliyan nawa a ce bishiyar da take doron ƙasa a ƙalamun alƙaluma ce ka gane yayi wal baharu ya mudduhu min ba'di sab'atu abhuri ke kuma tekun nan na duniya da muka sani ya mudduhu min ba'di sab'atu abhuri a samu teku guda bakwai wanda kowanne ya kai irinsa ya mudduhu yana masa madadi in ana rubutu da wancan din in ya ta sama karewa to a sako masa ruwaye daga teku guda bakwai irinsa ina fata a gani Allah ce ma na fitar kalimatullah kalmomin Allah ba za ta kare ba ya nuna maka sai tekun sun zama nawa guda takwas ga albaharu na farko ga ya mudduhu min ba'adihi sab'atu abhuri teku bakwai bayan wancan suna masa madadi in kala ba ba guda takwas ba ga wasu a tukunya ala kuma tukwanan guda takwas guda bakwai Allah ya ce ma la shidar kalimatullah to shi yasa nan ma yake baka fahimfudu Allah ya gaya maka kalma sa ba za ta kare ba to kalma ko ba daga kalamu bane kalma ai daga zance ne ko saboda haka alqur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayazidu wala sifatan li makhluqin fa yanfadu wa kilahuma dukkan su yabida duk da naka yayi rufu'a kai kar kai galajan taba to kai naka ba ya ce fa yabidu ba can ya ce fa yanfadu to anan malaka wa kilahuma dukkan su fi'iloli mudari'ai guda biyun da yabidu da yanfadu mansuba ne ababen yi wa fata'a ne ala jawabin nafi a bisa jawabin nan na korewa shi ne wato jawabin laisa ba ita laisa ta kore ba ai harku nafi ne to jawabinsu zai zama fayyabira da fayyamfada allazi wanda jawabin nafi huwa laisa shi ne laisa to wannan rufu'ar kamar da ta fata'a zai zama fayyabira da fayyamfada ba fa yi biyu kamar yadda ya kawo a nan ba alhamdulillah sai ne askar ka yi bacci shafi eh shi ne ya zahaba amma asali hallaka aka ce wannan ya hallaka ba shi kenan ya tafi daga duniyar ba an daina ganin sa abin da ya hallaka ma ana ana ce masa ya bida ina za mu tashi askari ɗari biyu da nawa ɗari biyu da hudu ma shigari a kan fasali fasulun nikahun shigari auren tsoka mai iziya ya ce maka wa huwa al-bud'u bil bud'i tsoka ayi musanye da tsoka wa huwa an baka san nikahu shigari ba an yuzawwija kullun waliyatahu min al-akhar wannan jimun din a mai da shi fata na ga yayi rukuwa an yuzawwiju ya kawo an ce ai an yuzawwija kullun waliyatahu kullun kowane ɗaya daga cikin alwalai guda biyu yuzawwija waliyatahu ya aular da abar walaccinsa min al'akar ga ɗaya abin walaccin ala a bisa sharaɗin Allah mahara babu sadaki to rashin sadakin nan shi ya haramta auren saboda kai ka aife ta kai ne alwalinta shi ma yasa ce shi ya aife ta shi ne alwalinta in ka kawo sadakin ma shi za ka bawa aiki shi ma in ya kawo sadakin kai zai bawa aiki sai kuka yi yarjejeniya to kawai tun da abin haka ne ma kai za ka wani yar ka nima an baka yata ba sai mun biya sadaki ƴaƴanmu ba to wannan rashin sadaki shi ne ya haramta auren ina fata an gane wal mutu'atu haka nan auren mutu'a shi ma haramun ne wa huwa in baka san mutu'a ba al mu'aqqatu wanda aka yanke masa lokaci ko mun tsawon lokacin in dai an yanke ga lokacin da za a ragu to wannan auren haramun ne shine auren mutu'a ko ya kai shekara ɗari kuka yanke ba ruwan shari'a tunda da kun yi masa lokaci haramun ku bari Allah ya kawo rabuwar ko mutuwa ta raba ko sanadi ya sa a rabu amma ku ba ku da kuna da ikon kulla amma ba ku da ikon yanke masa lokaci duk wanda aka yi yarjejeniya a lokacin ɗaura shi aka ce za a ɗaura aure zuwa lokaci kaza to wannan auren haramun ne wa sirriyatu da auren asiri auren sirri wa huwa shine almutawasa ala kitmanihi wanda aka yi wa juna wasisi abu sako ya shi ka zo zan baka yata amma kar wanda ya sani to ina sharadin shaidu ai aure akwai sharadin shaida to rashin shaida wa mutane shi ne ya haramta auren saboda yana tsoron uwar gidansa ko ko yana tsoron iyayensa ko yana tsoron abin kunya a ce kamar shi ya je ya auri yar suwa ne da kowane irin dalili in dai aka yi sharaɗin ba za a bayyana ba za a yi shi a ɓoye to auren nan haramun ne wannan hariyatu da auren rana auren da rana ne in dare ya yi ba shi babu ita sai kuma gobe da rana wa huwa an baka san auren a nikahun nahariya ba almustara da itiyanu har zo da naharan wanda aka sharɗanta zuwan miji wajenta da rana yana da wata uwar gida fitinanniya in ta san yana da mata ba zai zauna lafiya ba in ya je ya kwana a wani guri ba a gida ba bala'i zai yi bala'i shi kuma yana son ƙarin aure sai ce to yanzu abin da za a yi auren na idan matata ta san na yi ba zan zauna lafiya ba amma a yi sharaɗi auren da rana ne zan zo idan na fita ofis ko na je kanti daga can da azahar zan wuce na je mata da daddare kuma shi kenan a bar wa uwar gida ita dama ba ta san an yi wancan ba to wannan dukkan nau'o'in nan guda hudu batilin batacce ne malam ya jefa maka birki guda daya batilin duka yake hukunta zancen baya da nikahu shigari da nikahul muta'ati da nikahul mu'aqqati da nikahul sirriya da nikahul nahariya guda biyar dukkan su batilun batacce ne wa yajibu biddukuli almaharu almaharu sadaki yajibu yana wajaba biddukuli in an yi dukuli da ita kafin a warware da aka yi nikahul shigari kafin hukuma ta sani ta yanke hukunci na rabawa har ya take ta to kowa ya kawo sadakin yar kowa eh da kawo shiga ba alburu bil bur'i ba saboda babu sadaki to kowa ya kawo sadakin kowa kuma wani batacce ne eh dama warwararre ne dama sannan shi ma auren mutuwa haka in aka gano cewa ai sun yi masa lokaci fa to a warware in ya take ta tafi sadaki in bai biya sadakin ba ya take ta daga baya to yana wajaba a kawo sadakin wa yajibu bi dukulil mahar wa yasqutul haddu kuma haddi yana salaya shine dama dama babu haddi ba za ta sun yi zina ba tunda an ce aure amma amma babu haddi wa yalhaqu bihi waladu kuma da yana riska bihi da irin wannan auren in an samu ciki ba sai ba ne yi zai gaje shi ma zai gaje shi ubansa ne ɗansa ne kuma sannan har yanzu tana na abu budurwa a shari'a shi ma yana na a saurayi su har tun da auren da suka yi ba ingantacce ba ne sai an yi aure ingantacce ya take ta taku ingantacce sannan suke zama muhusanai to auren ba ingantacce ba ne ɓataccen aure ne amma babu haddi tun da har an wajibta sadaki sannan kuma in an samu cike ɗansa ne ba shege ba dama a nan masu auren mutuwa suka samu ɗan dama dama yayin da suke haifa ɗin ba shegu ba ne wa yi saratu fi nikahin hurril amata ana sharɗantawa cikin auren da ‘yantacce zai yi ga baiwa ‘yantacce ne zai auri baiwa to akwai sharaɗin adamu ɗaunin hurrati rashin kudin da zai auri ‘yantacciya wa kawful anati da kuma tsoron zina eh a tsuli a ɗauli kudi zafirin zambi wa ƙabilin taudi shadidin ya ƙabi zulme ne yawwa yi ɗauli a nan asali iko rashin ikon da zai auri to me iko yanzu to amma abin da ita wasu ayatu ke nufi da tsaunin din mai iko shi Allah din gafirin zambi wa qabil tawbi shadidil iqabi bi qawlin ne iko ne to anan shi ma irin wancan ne irin wancan tsaunin adamu tsaunin hurrat rashin ikon da zai auri yantacciya wa kawful anati da kuma tsoron zina sharadi nawa biyu wa islamuha da musuluncinta nawa wa adamu shubhatul mulkiya da rashin rikicin mallakarta to wannan sharɗa su ne sharaɗin auren baiwa a wajen yantacce in ya cika wannan sharaɗin sai ya aure ta ko da yana da kuɗin da zai aure baiwan in yana da ƙarfin zuciya da zai iya haƙuri ko bai aure ta ba ba zai yi zina ba babu kaufin annati kaufin zina to bai halatta ya zai iya aure baiwa ba yana intacce da kuma rashin rikicin mallakarta ya ce kalhuratin al'abdi kamar intacciya ita ma aulanta lil abdi gabawa shi ma sai da wannan sharadin idan ita ta rasa miji yantacce kuma in ta zauna ba miji za ta yi zina duk masu zuwa gunta yantattun ba da neman aure bane da lalata suke zuwa ita kuma ba ta son yin zina kuma ba za ta iya mallakar sha'awar ta ba kuma ba yadda za ta yi to shi kenan sai ta auri bawa ya fi mata nufin asiri akan ta yi zina wa yuftaku ana warware auren da ‘yantacciya ta yi wa bawa, ‘yantacciya ta auri bawa, to wannan auren ko da an cika wancan sharaɗin, ana walware shi bita mallaki a hadihim al'akar da mallakar da ɗayansu ya yi wa ɗayan. To ya haɗe haɗa hukuncin farko, nikahul hurrin a mata da kuma alhurratu lil abdi. Kowanne, in mijin ne ‘yantacce matarsa baiwa ya aura bayan ya cika sharaɗin. sai kuma aka sata a kasuwa sai ya saya to aure ya warware sai zaman ubangijin baiwa da baiwarsa sai dai a yi sadaka zai ci gaba da takunta amma ba da sunan aure ba da sunan mallakar baiwa saboda haka ɗan da za ta haifa yanzu na sani tun da shi ya mallake ta ƴaƴan da suka haifa a baya bayin ubangijinta ne ina fata ka gane shi yasa aka warware auren amma ba ba sai ta yi wani idda ba kuma zai ci gaba da takunta an sa ta a kasuwa ya sai kayansa to yanzu ana zama ubangijin baiwa ne da baiwarsa yi auren da aka kulla a bayan ya warware yi da yadda a dama ai wa laifin iru ne kahul abdi illa bi izini sayyidi ka manta auren bawa ai baya tabbata kai da izinin ubangijinsa to ya masa izinin ya yi aure ya auri ‘yantacciya kuma to kaga ɗan ba bawa ba ne tun da ita ‘yantacciya ce amma idan ita ce ‘yantacciya shi mijin idan mijin ‘yantacciya ne ita baiwar wani to ɗan da ta haifa bawa ne na ubangijinka to in ya saye ta fa yanzu ɗan da zai haifa nasa ne tun da mallakarsa ce ɗan baiwarsa ne ta zama um walada idan ya aihu da ita shi dai aure ya warware bisa malluki a hadihim al'akar da mallakar da ɗaya ya yi wa ɗayan la dududul hurrafi ta tahu ba wai a dalilin samuwar ‘yantacciya a ƙarƙashinsa ba ina fata an gani ya auno baiwa a'a ya auno yana da matarsa ‘yantacciya yanzu kuma sai ya zo ya auno baiwa ba da saninta ba to tana da zaɓi ita uwar gidan intacciya ko dai ta zauna a ƙan'a'a yana da matarsa baiwar wani sai ya ɓoye bai gaya wa wanda zai auro ba sai da ya auro ta ta zo intacciya sai ta ga uwar gidanta da za su zauna tare baiwa su to nan tana da zaɓi ita amaryar intacciyar tana da dama da ita ba za ta zauna da baiwa ba kuma in ta zaɓi wannan dole ko kotu za ta ba ta takarda fa'in lam tugunihi idan yantaccen nan da aka halatta masa auren baiwa bayan ya cika sharaɗi ya auro baiwa guda ɗaya to fa'in lam tugunihi in ba ta wadatar da shi ba ta yi markaɗan halallahul mazidu ƙari ya halatta gare shi ya sake auro wata baiwa ta biyu duka yana aihuwa ana ɗaya yayan ana sayarwa kai walau ila arba'in ko da ƙarin zai kai zuwa ga guda hudu ne in ita mata biyun da ya auno shi mabukaci ne mata biyu su kaɗan kuma baya da kuɗin da zai auri yantacciya to ya ƙara auno baiwa ta uku guda uku ma ya ji su kaɗan baya da ikon da zai auri yantacciya ya ƙara aunowa ila arba'in har zuwa ta hudu wa in ta zawaja hurratan ala'amati ko ko za mu tashi annan sai mu karasa to alhamdulillah sai ne akwai akarabul makali akarabul masali ki shafi na nawa shafi na nawa to a ina za a tashi muna cikin wa ufiya to ina za mu tashi yawwa ai wa ufiya an zaili imra'atin wawu al'adafi ne na wa ufiya an ma ya asuru wa zaili imra'atin da gezar tufafin mace utila da aka tsawaita tsawonsa lisatirin saboda suturce kafafuwanta tufan mace balagaggiya yantacciya ana so ta sake shi ya dinga jan ƙasa domin kafar ta tsile ce kar ka manta wal mar'atu kulluha auratun illa alwajha wal kaffaini ita mace dukkan jikinta tsilaici ne in banda kewayen fuska da ake wankewa a alwala wal kaffaini da tafuffuka guda biyu saboda haka kunne a jikin mace tsilaici ne zira'in hannunta tsilaici ne dan yatsan kafarta ko guda ɗaya ne tsilaici ne in ta bari a waje tsilala take to shi yasa ake so ta saki tufafin da zai dinga jan ƙasa domin in ya tsaya daidai kafar ai za a ga kafarta kafa kuma tsiraici ce ana rubuta mata zunubin tsiraici in ta fito kafarta a waje to koma ne zira'i ya wata harguwar hannu ma za a gani harguwar hannu wata za a gani to ana so dan ai ya zo a hadisi a hadisin ummu salama radiyallahu anha ta tambayi maza ta to ya rasulullah ita ita fa mace in bata saki tufa yana jan ƙasa ba to in tana tafiya tana daga dole za a ga kafar to a wannan hadisi ya halatta a yi bayan wanda ya sauka ƙasar to a samu wanda ya kai kamu ɗaya tsawon zira'i wanda yake jan ƙasa shi ne abin da shari'a ta shar'anta to wannan da yake jan ƙasan ka gane ai an yi rangwame don ya shiga ai dole tana tafiya in ta buta in ta je tsallaka kwata ai da saba kwata ko to an yi rangwame in ta zo ta yi sallah da kayanta tunda shari'a ce ta halatta mata amma in kai namiji ne wandonka ya taba kwata ya sauka ƙasa ko rigarka ta zarce ta taba ƙasa ba ka da wannan rangwame zaili imra'atin aka ce ba zaili namijin ba ba zaili rajulin ba geza shi ne jelar tufafi na mace da yake jan ƙasa uƙila da aka tsawaita shi lissatirin domin ya sutirce ƙafafuwa ka gane ai abinda aka shar'anta da jelar tufafin mace da yake jan ƙasa da sandar makaho da yake dogalawa da mutumin da ya sa kuki eh duka wannan hukuncin su ɗaya ne idan mai kufi ya taka najasa idan ya tsallaka ya taka ƙasa mai tsarki ta tsarkake waccan najasa da ya taka makaho yana dogale dogale ya sa sanda a kwata idan ya wuce in ya dogara a guri mai tsarki ta tsarkaka ƙasar ta tsarkake to haka nan geza na tufafin mace udila da fatirin da aka tsawaita domin sutura in ya bi ta cikin kwata in ta wuce in ya goji ƙasa mai tsarki shikenan ya tsarkaka ko da akwai danshin kwatar a jiki in ta zo gida ba sai ta wanke ba ta yi sallata da shi an yi mata lagome yana cikin ufiya ina fata an gane wa rijilin da ƙafa bullat da aka dansasa ta ka gane ai marran ta wajen wucewa marra ne marra to kafafuwan biyu ne ai marra kafafuwan suka wuce bi najasin ta wajen najasa ya bi sun bushashiya babu laifi kayo alwala a gida kafarka da danshi baka sa takalmi ba sai ka fito an zubar da ruwan kwata amma ya tsotse ya bushe sai ka taka kafarka da danshi baka taka najasa ba ka gane ai wannan an yi langome ba najasa ba ne amma idan mai ruwa ce ita ma najasa kuma ka zo ko kamarka da danshi ko ba danshi ka taka wannan kan ka taka najasa sai ka wanke amma an bushe shi ya ce ballanta na kafarka a bushe ita ma najasar a bushe dan ka taka a gunde ba za ka tsaya kai sallah ba amma dan ka taka ka wuce wannan an yi rangwame ba najasa ba ne kafarka da danshin ma ka zo ka wuce ta bangaren najasa bushashiya wannan an yi rangwame ba najasa ba ne wa kuffin ka ji zantar namu na ɗazu da kuffi ka gane ai wa na'alin da takalmi min rausi dawajin ko da ya wuce ta kan kashin dabbobi wa bauliya da fitsarin dabbobi in dulika ko da an cuɗanya su ka gane ai ko da da ka zo a cikin kashin dabbobin da ka taka ya cuɗanya da kafar taka wannan babu laifi an yi rago mai ba na jasa ba ne wa wuli ƙarfi ma rijilul faƙiri an riskar da kafar talaka bihima da kusfi da kuma sulifa ɗin shi talaka ne ba yi da ikon sayan takalmi saboda talauci haka yake yawo da kafarsa to shi ma in ya taka kwata in ya fita in ya taka guri mai ɗanshi ta ɗarkata to kafarsa ita ce takalminsa duk da ba yi da ikon yin takalmi la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha an riskar da kafar fakiri bihima da kuffi da kuma na'alu wa mata fahasha abin da ya yi muni na waɗannan abubuwa to nudiba gasulu an so wanke shi amma ba dole ba ba yuzubu ba ba waje ba gasulu ba a nudiba gasulu in har ya yi muni gashi ana gani a ido ka zo ka shiga masallaci kafa daɓar-daɓar a da ka wanke da ya fi ka damin baragisi kamar kudin mazambatan dare a menene ba kudi ba ga yamu jini jinin sauro duk da an ce an yi rangwame wa an damin baragisi da jinin kudin cizo da jinin tsutsa mai shan jini da ya bata ma tufa ba na jasa ba ne amma idan ya yi muni to an so da ka wanke mata fahasha wanda ya muni na damin baragisi wa masa kaɗan minal musulmina da abin da ya faɗo a kan musulmai alamarin masa kaɗa abin da ya zubo minal musulmina daga gidan musulmai ya zubo alamarin a kan mai wucewa ka zo wucewa ta jikin garu daga cikin gidan sai aka watso ruwa sai ya jiƙa ka kuma kana da alwala za ka je masallaci to humila ana ɗaukan wannan ruwan da aka watsu ala tsahara a busa tsarki eh in dai gidan musulmi ne kawai sharaɗi ya zama gidan musulmi ne gidan musulmi ne ka zo wucewa aka watsu ruwa ya taba ka kar ma ka tsaya tambaya kawai ka tafi masallaci ka ɗauka ruwan tsari ne ko ruwan wanke-wanke ne yanzu ana maganar tsarki ne da najasa ba maganar an bata ka ka gane ana maganar hukuncin ruwan ne kawai za ka ɗauke shi abu ne mai tsarki wa in sa'ala in kuma ya kasa haƙuri ya tambaya ka gane ai in ya tambaya saboda ya kasa nutsuwa ka sa akwai wanda zuciyarsa ba akwai wanda zuciyarsa ba za ta iya nutsuwa ba to in har ya tambaya to saddaq al'adala ya gaskanta adali daga cikin mai bashi amsa wanda ya zo ya ce maka a ai ruwan wanke wanke ne to ka duba yana da sifatul adala adali ne to sai ka gaskanta abin da ya faɗa amma an mace ce ko yaro ƙarami fa ka jawo kanka aiki me kai ka tambaya to alhamdulillah sai mu tashi wa inna ma ya dubul gasulu in zanna isabataha yancewa yana wajaba ne idan kana da ilimin tuk na taban takab shi ne inda za mu kai sai me akwai na hau to ina ne da ina ne shafi da shafi وإلى هذا مجازي نسب الفعل المضاري نسب الفعل المضاري hukuncin fata'a ga fi'ili mudari fi'ili mudari shi asalin sa menene ba rufu'a bane karshen sa illa inda kala alaihi nasibun aw jazimun ba to za mu ji meye yake jawowa fata'a ga fi'ili mudari al'amzulatu misalce misalce na farko ce uridu an uhsina ko an ahasina sibaha uridu ina so an ahasina sibaha ta na kyautata linkaya a ruwa kenan ina so na je na iya yin linkaya a ruwa shine ma'anar an ahasina sibaha kullum fi falakin yasbahuna yasbahuna mai sinu suna yin linkaya asibaha din shine linkaya to asali a hasinu ne an ita ta jawo fata'a na fi'ili mudari'i ya zama a hasina daga saboda an kaga mun samu dalili ɗaya kenan wato harafi daga cikin harafofin na wasibai arju ina ƙaunar an yi atadilar jawu sararin sama ya daidaita in yana kada da ƙura ko da iska ana so ya daidaita ya zama ya tsarkaka to shi ma ya atadilu ne asali an sai ta mai da shi fata an yi aka dilal jau ya suruni an ta zura na ya suruni yana faranta min ciki an ta zura na cewa ka ziyarce mu asali ta zuru ne wannan tara an gyara ta zama fata ta zuru ta zura shi tuzuru ya kawo tuzuru kuna ku ba wasali to shi kenan ba matsala eh ra ba ya to shi ne daidai an ta zura na to shi ma asali ta zuru na ne an ita ta dawo wannan fata na an ta zura na lan akaziba ba zan taɓa yin ƙarya ba asali akazibu ne fi'ili mudari'i lan sai ta mai da shi mata lan akaziba ita tana korewa ne abin da zai zo nan gaba a nan gaba ba zan sake yin ƙarya ba ko da a baya na taɓa yi kenan to nan lan ita ce ta kawo dalilin fi'ili mudari ya fata a kaziba wancan an ne dalili wannan kuma lan lan ya fuza alkasalanu alkasalanu mai yawan kasala lan ya fuza ba zai taɓa rabauta ba duk abin da ya sa a gaba ba zai yi kyau ba tunda baya dagewa ya yi abu da gaske komai yana yin sa da kasala to lan ya fuza ba zai taba labauta ba ka gane ba munafiqai ma Allah ce wa idza qamu ila salati qamu kusala kusala jami'a na kasalani wa idza qamu ila sala in suka tashi zuwa sallah qamu suna tashi kusala masu kasala kaman ba za su je ba ba dan sai sun duwa sun duwa sun ga lalle fa mutane suna ganin su in ba su je ba za a gane ba su yi sallah ba amma idan isha da asuba ne fa asqalul salati al munafiqina salatu subhi wa salatu isha saboda a cikin duhun dare ake yin su in magariba ce akwai guntun haske ana ganewa an je ko ba a je ba ballata na azhar da al'asar to azhar da al'asar din ma da suke zuwa kawo muku sala to ka muku mai kasala a sallah ai ba zai labauta ba lan yakuzal kasalanu to asali ya fuzu ne ya fuzu muhibbul mustafa ma ya rumuhu inji mai diwani ko kuwa ya huzu kai yace a can to asali ya fuzu ne lan sai ta mai da lan ya fuza lan adribal kitta ba zan taba dukan shanwa ba asali adribu ne lan ta mai da shi fata lan adribal kitta to haka mun samu biyu daga cikin nawasu bai ga fi'ili mudari alhamdulillah ne alai buba shafi ɗari da goma sha wai abin ya tafi na hamsin da ɗaya yawwa ba dai tamrini alƙa'idatu ba yawwa ƙa'ida ta hamsin da ɗaya al'adawatun lati tajzimu fi'ilaini abubuwan da take ɗaure fi'iloli mudari'ai guda biyu isna asharata adatan abubuwa goma sha biyu yi mana na farko in tana ɗaure fi'ili mudari har guda biyu wa izma da izma wa huma su su biyun nan inda izma harafani su sunan harafi ne ka gane ai ana ce musu harfu jazmin wa shar'in su harafi ne na ɗaure fi'ili mudari'i da kuma sharadi wa man haka nan akwai man wa ma da ma wa mahama da mahama wa mata da mata wa ayyana da ayyana wa aina da aina wa anna da anna wa haisu ma da haisu ma wa kaifa ma da kaifa ma wa ayyu da ayyu wa jami'uwa dukkan waɗannan guda goman asma'un sunaye ne ba harafi ba yawwa ka san su in ka ce in sai ka ce harfu sharɗi wa jazmin izma harfu sharɗin wa jazmin amma an ka ce man to sai ka ce ismu sharɗi mahama sai ka ce ismu sharɗi mata ismu sharɗin ayyana aina anna haisu ma kaifa ma ayyu gaba ɗayan su asma'u sunaye ba harafi ba ne yawwa an ka zo jawabi a kansu ba za ka kira su da suna harafi ba da suna ne mai zaman kansa ba sa bangare ai abu uku ne yake zama zance alfilu wal ism wal harf shi kenan ko suna inda mutum ya furta jumla mufida da iya nau'o'in da za samu a cikin da baya wuce abu a cikin abin da ya furta din nan ya zama jumla mufida ko a sami suna ko a sami fi'ili ko a sami harafi ka gane in ka ce kala ƙa'ilu ko kalal ƙa'ilu ko kalal lahu ka ga nan abu biyu aka samu an samu fi'ili da fa'ili shi fi'ili an san shi fa'ili ko suna ne kaga an samu abu biyu babu na uku a cikin babu harafi ko amma ka ce hal hal ja'a zaidu shin zaidu ya zo to an samu dukkan uku hal harafi ya a fi'ili ne mazi zaidun suna ne kaga fi'ili a harafi da fi'ili da suna to babu na hudu a ciki to in an zo irin waɗannan goma sha biyun ya kamata ka san wanne ne yake ɓangaren nau'in fi'ili a mene ba fi'ili ba harafi wanne ne kuma yake ɓangaren sunaye to biyun farkon nan inda izma su ɗin harafofi ne sauran gaba ɗaya guda goma a sama'ul sunaye ne to alhamdulillah za ka kira su da ismu shar'i ne ba harfu shar'i ba sai ne muktarul ahadisun nabawiyya yau ina mallam basiru a nan ne ya yi esiya ne a so irin na ngos a lalle ya je kalbowa a yana za mu tashi ɗari biyu da nawa to ina za mu tashi an uƙatilan nasa ko umirtu an umarce ni an uƙatilan nasa na yaƙi mutane hatta ya shahadu har sai sun shaida an cewa dai la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan har sai sun shaida annabi muhammadu rasulullahi manzan Allah ne wa yuqimu salata sai sun tabbatar da sallah wa yutu zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalika in suka aikata wannan asamu min nijma'ahum sun kiyaye jinan nan su daga gare ni ba zan zubar da jinin su ba wa amwalahum sun kiyaye dukiyoyinsu ba zan kwata dukiyarsu a matsayin ganima ba illa bi haƙƙin islami sai da haƙƙin musulunci in sun yi kisan kai suna sallah dole a kashe su haƙƙi ne na musulunci in sun yi zina suna muhusanai dole a kashe su haƙƙi ne na musulunci in sun kwaci dukiyoyin dole a kwaci dukiyarsu a biya haƙƙin mutane wannan haƙƙi ne na musulunci wa hisabuhum ala Allah yi musu hisabi kuma yana wajen Allah ni ba ruwana da musu hisabi in hisabuhum illa ala rajula yashuru ko ba kai faɗa ba wannan annabi ne ma a cikin kisan nuhu ne to shi ne ba in hisabuhum illa a cikin fatu shu'ara ko eh haka ne hisabun su ba wajen kowa yake ba illa ala rabbi sai a wajen ubangiji na ko to hisabun su yana wajen Allah to a cikin wannan hadisi shika-shikan musulunci guda nawa aka kawo a guda uku kawajin islami ba kamta ba ko to an kawo an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti zaka guda uku aka kawo ai babu haji babu azumin wata ramalana ko nan ana maganar abin da in mutum da yi ba a kashe shi ne ya gane ai idan da furta kalmar shahada ba yana zaune a yankin musulmi bai biya jizya ba to za a yaƙe shi a kashe shi za a kwace dukiyarsa to haka nan ya furta kalmar shahada a baki amma ya ƙi yin sallah za a jinkirta masa lokacin da ya fita bai yi ba za a kashe shi haka nan zakka in ya ƙi ba da zakka za a yaƙe shi a kanta ko da ransa zai fita in an samu an murƙushe shi an kwata kafin ya mutu shi kenan in kuma ya ƙi ko zai mutu sai an ƙwace ko za a kashe shi sai an fidda zakka waɗannan abu guda uku ana kashe mutum saboda su shi ya sa su ka sauran babu kisa man taraka alhajja fallahu hasbu wanda ya ƙi haji Allah ya masa Allah ya isa ba wani hukunci a kansa a duniya shi kuma azumi fa shi hajji ake yi kullum aka yi azumi ɗaya in ya sha ruwa yake a masa bulala tamanin ba duka ba zagi gobe ma in aka yi bai yi ba a masa bulala tamanin da haka har wata ramadan ya wuce shi kenan shi kenan ba gara haka amma su waɗannan guda uku kowanne ɗaya in ba a yi ba kifa ake shi yasa aka ware masu don wani zai tambaye ka to ya aka rage daga cikin qawaidul islami an kawo kawai umitu an muqatilan nasa a tayi hadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yu'tu zakka wannan ana kisa ne in an kiyin su su ko su ko wadancan hukuncin su daban ne azumi bulala 80 ne eh ko na guda daya bulala 80 shine hukuncin sa in ka mutu kuma kwanan ka ne ya kare amma dai gobe ma an baka yi ba bulala tamanin za a ma shi ko wanda ya yin haji yana da iko wanda tsakaninsa da Allah ba wani haddi ko wani hukunci a kansa rawahu bukhari wa muslim an abi huraira to wani mai tambaya zai ce maka to wannan hadisi kamar yana munaza'a da ayar la ikraha fid an ce babu tilastawa ga addini ko kamar kowa ya addinin da ya ga dama nan kuma an ce umitu an uqatilan nasa an umarce ni na yaƙi mutane haka sun shaida babu abu kamar annan dole sai an musulunta in ba a musulunta ba za a kashe ko kuma aya ta sai la ikra fi din to yaya abin yake to wannan hadisi yana magana hukunci ne a jaziratul arabi a zamanin hukuncin jaziratul arabi ne duk wanda bai musulunta ba to babu aminci zai iya zuwa ya yaƙi musulmi duk wanda an kai matsayin da ya dukulu na wa ra'aitan nasa ya dukulu na fi dina ya akwaja mutane suna zuwa suna shiga addinin Allah kungiya kungiya sun ji manzo Allah ya ci maka da yaki ya je tabuka ya je hunayn ya je da'ifa ya je kaibara ka gane ai to sai zukatan laraba gaba da ya karya manya-manyan daulolinsu na laraba duk an karya su to sai ya zama da kansu suke zuwa da shugabanninsu da komai suke zuwa har madina su yi can fasa karɓi musulunci su koma gari to duk wanda ya ƙi zuwa akwai wani abu a ran akwai mugun nufi to sai aka ce an umarci mara Allah ya je duk wanda ya ƙi zuwa ya musulunta to a je a yaƙe ba hukuncin duniya ba ne hukuncin jaziratul arabi ne na wannan lokacin amma sauran duniya la ikra hadisi qad tabayyana rusul min al-gay shari'a ta bayyana daga bata wanda ya ga dama fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur illa asadna lil zalimin nara kike nan magana ta kafi yawa in ka ga dama ka zo ka yi ka ga dama ka bari za ku haɗu da Allah a lahira ya ce ya tanadi wuta ga kafirai azzalimai رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة نعم أمد الأذى ككود cuta an ɗariƙi gabanin hanya duk wani abu da zai cutar da mai wucewa ƙaya kwalba ƙashi akwai wani hadisa ta ima ima ɗatul aza wannan fi'ili amri ne wanda kuma ismun madar ne ka gane ai imada ismun masdar ne wannan amidi kuma fi'ili ne amri amid saboda idqa'u sakinai ne aka ce amidil aza ka kawar da cuta ka gane ai ka san daga me daga nadewa ne ba wasu maɗuwiya tun bi an ka sai ɗawa ya naɗe ya ɗuwi yana naɗewa to amir ka naɗe ba shi kenan ba ɗawa ya ɗuwi ɗimaɗa kenan amidin aza ka kawar da cuta ani ɗariƙi gabanin hanyar masu wucewa fa inna hula ka sadakatun domin yin wannan ladan sadaka ne gare ka kamar ka bulbulo dukiya mai kauri ka ciyar da miskini ɗaukewan kwalbar nan ko ƙashi ko wani dutse da za a tuntuɓe ko wani gungune ko wata kwalba da za ta yanki mutane ko tsidau ko wanda irin abu ne da zai cutar in an taka shi in ka gani ka kawar da shi jefa kamar ka ba da sadaka ne rawahul bukhari allahumma ya ubangiji inni cewa ne a uzu bika ina neman tsari a wajenka min ilimin daga ilimin da layin fa'u ba yi da amfani ilimin da baya amfanarwa sai dai ka sha wahalarsa kawai ya kare a duniya bai da wani amfani a lahira wa amalin ina neman tsari daga aiki la yufau da ba a ɗaukaka shi zuwa sama wato aikin da ba da ba da ba a karɓa mutum ya yi sallah a jefe shi da kayansa ya yi azumi a ƙi karɓa ya yi sadaka a ƙi karɓa to Allah muna neman tsari daga irin wannan aiki wa du'a'in ina neman tsari daga addu'a da layu sadabu ba a amsawa kamar yana tsari ne daga miyagun ayyuka da suke sababba waɗannan abubuwa yana neman tsari daga aikin da zai sa an kai sallah ba za a karɓa ba in kai addu'a ba za a karɓa ba amma sai nuna kamar daga aikin yake neman tsari abin da yake jawowa ba za a karɓa aikin ba da abin da in an yi shi yake jawowa ba za a karɓa addu'ar ba asali shine ake neman tsari رواه الحكيم عن أنس اللهم يا أبنجدي اجعل في قلبي نورا اجعل نورا كسن يهزك في قلبي أتكن زوجياتا وفي لسان أي واجعل نورا كسن يهزك في لساني أتكن حرشينا وفي بصري نورا كسن يهزك أتكن جنينا وفي سمي نورا كسن يهزك أتكن جينا وأن يمي نورا كسن يهزك أدامتنا وأن يساري نورا كسن يهزك أهبونا wa min fauki nuran ka sanya haske a sama na wa min tahti nuran ka sanya haske a karkashi na wa min amami nuran ka sanya haske a gaba na ya zama jagora na wa min karfi nuran ka sanya haske a baya na da yake bani kariya wa da alli fi nafsi nuran ka sanya mini haske fi nafsi a cikin zuciyata san ba ya ce fi kalbi ba ij'al fi kalbi nuran to nan wa da alli ka sanya mun nuran haske fi nafsi a cikin raina wa a azim li nuran Allah ka girmama mun haske wa a azim Allah ka girmama nuran haske li a gare ni gaba ɗaya kenan rawahu bukhari wa muslim Allahumma ikfirli Allah ka gafarta mini warhamni Allah ka ji kaina wa alhiqni bi rafiqil a'la Allah ka riskar da ni ga abokanai madaukaka sune mala'iku wannan addu'o'insa ne na ƙarshe-ƙarshen rayuwa yana neman Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya rizkar da shi ga abokanai maɗaukaka su ne mala'iku rawahul bukhari allahumma inni az'aluka min alkhairi kullihi ina roƙonka daga alheri dukkansa ma alimtu minhu abinda na sani daga gare shi na alheri wa ma lam a'lam da abinda ban sani ba wa a'udhu bika ina neman tsari a wajen kai min sharri daga sharri kulli dukkan sa ma alimtu minhu abinda na sani daga gare shi wa ma lam alam da abinda ban sani ba rawahu tabarani an zabi ibn samura allahumma ya ubangiji ij'alni ka sanya ni min allazina idza ahsanu istabsharu daga cikin waɗanda in suka kyautata aiki sai su farin ciki su murna sun aikata alheri suna jin daɗi wa idza asau istaghfaru idan suka munana kuma sai su nemi gafara rawahu ibnu mata an aisha alhamdulillah sai ne mai diwani yana nan masu ko sauriya abin da barkono na naira hamsin ta kawo sauriya ita wuri yanzu to ina ne ya samo makwancin الدواوين الست إلى ليه إلى الآن متأذي نعم تو الله يحفظك الله يحفظك نعم نفس تندجي تو إلى الآن متأذي a cikin wani diwani ne iskiru sadati ne? eh? wa kulliya fakatu a cikin wannan harafi ne ko harfin alifin makasura eh? to shi kenan sanyane ne فقد شد فقري واغترابي وذلتي وألفي سوى الهادي الكريم بكيلا فكلي في الأهلين كلي بغيبتي وكن وزري إني أراك جليلا فإن لم تدارك في شؤوني بأدفة وهاشاك مالي من سواك وكيلا فأسجل علينا ذيل ستر وأدفة وأفد إلينا من أداك جزيلا مثل بيتنا عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام عدولا فقر شد فقري yace hakika talauci na ya tsananta wagtirabi da bakunci na algaribu bako ba igtirabu bakunci talauci na ya tsananta wagaci rabi bakunci na ya tsananta wa zillati kaskanci na ya tsananta in mutum ya gamu da wannan ba tashi hankalin da ya kai wannan ga talauci ba ka da komai ga bakunta baka san kowa ba ga kaskanci kai ba komai bane a cikin mutane ba ka da wata kamala daga an zanka za ta wannan duk inda ya fito wannan babban mutum ne ba wannan kaga mutum ya shiga tashi hankali to yana kaskanta da kansa a gaban masoyinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ce hakika ya rasulullahi talauci na ya tsananta in a rufai suka ce maka talauci shine talaucin ayyukan alheri ba ya talaucin aljihu ba a ba wannan ba talauci ba da a wajen a ce ayyukanka na alheri sun yi kaɗan ta gane ai kuma ayyukanka na sabo sun yi yawa wannan shine talauci a gun arifai a wajen masana Allah shi ne talauci na hakika shi sai sa yusufun na bahani a cikin ɗaibatul garra yana cewa wa faƙirun a amali wal hali faƙirun fi dumnihi fuqara'u yace ni faƙirun a amali ne ka ganin ya fitar da kan zantar ni matalaucin ayyukan alheri ne wal ahwali kuma faƙirin na halaye na rayuwa halin aljihun ma ba ne duka biyu shine faƙirun a amali wal ahwali yace faƙirun ni matalauci ne fi zimni fuqara duk talakawa suna ƙarƙashin tutarsa shine shugaban talakawa duka wannan tawadu ne yawa irin na malamai to shi ma shehu yace haƙiƙa talauci na ya tsananta wa gutirabi baƙunci na ya tsananta wa zillati kaskanci na ma ya tsananta wa ulfisi wal hajil karimu bakila haka ina ta yawo a cikin garin bakunci da talauci da kaskanci wa ulfi duk inda na zo ina gamuwa da si wal haji wanda ba manza Allah alhadi mai shirarwa ba alkarim wanda ba manza Allah mai karamci ba duk da na gamu da shi to ulfi ina gamuwa da shi bakila marowaci siwal habil karimi in ban da manzo Allah mai shirewa mai karanta shi kaɗai ne da na gamu da shi ya ce zo nan me damuwarka ya yaye min talaucin ya ɗaibe min kewa ya cire min bakunta ya cire min ƙasƙanci in samu daraja a dalilin to kaji a nan ya fitar da kan zancen yana ta yawo a duniya shi baƙo ne duk wanda ya gamu da shi sai wa ulfi bakila ina gamuwa da marowaci siwa alhadi in ban da manzon Allah alhadi alkarimu mai karamci fa kulle fil ahalina ya rasulullahi ka kasance mai taimako gare ni fil ahalina a cikin lokacin da gaske iyalaina kulli ka kasance mai taimako gare ni bi gaibati a fakuwata in bana gida na tafi bulaguro wa kun wazari ka kasance mai taimako na inni domin ni a raka ina ganin ka fa jalila mutum ne mai girma ina ganin ka ya rasula jalila mutum ne maɗaukaki mai karamci fa ilam su da rikici shi'uni ya rasulla idan ba ka yi kawo ɗauki ba ba ka yi riska ba fi shi'uni cikin lamura na bi adbatin da tausasawa to wa ha shaka kai wannan ba zai yiwu ba ma a wajenka a ce ba ka kawo ɗauki gare ni wannan ba mai yiwuwa ba ne ya rasulallah wa ha shaka ya ne sance ka mali min siwa ka wakila mali wakila ba ni da wani wakili mai abin dogaro min siwa ka in ba kai ba fa asibil alaina zai da fitirin to ka sako mana gezan nan ta sutura a zuba makaranta zaini in ra'atin ba eh to ka sako mana abin da yayi yawa har yake jan kasa na sutura ya rasulullahi da ni da iyalan nawa da yake fa kulli fil ahalina da ni da iyalin nawa da masoyana to ka sako mana labulan nan na sutura wa arbatin da labule na na lausasawa wa asbi ilaina min al'aka jazila wa asbi ka zubo mana jazilan gwaggwaba ilaina gare mu min al'aka na kyautar ka in ka tashi ba mu ka ba mu jazilan mai yawa shine jazilan kasiran min al'aka na baiwarka alaika salatullahi idan Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah summa salamu sannan amincin Allah ma al'ali tare da iyalanka wa sahibi da sabanka alkirami masu girma udulan wanda dukkan su adalai ne sabon manzo Allah babu azalimi a ciki ba ma ware wani mu ce wannan ne na kirki wannan mutumin banza ballantana har uwar iyazu billahi wasu sun ga tsinewa sahabban manzo Allah dukkan su mu a wajen udulan adalai ne babu azalumai a cikinsu alhamdulillah sai harfin alifin makasura ba fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله ما شاء الله الحمد لله Allah da an kashin kama sai kanin jiya kuma aiki yayi kyau Allah ya saka yau an samu sai wala ya aqubu assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum amala alqasim ala bakar alaikum muhammad gida lafiya awal alai buba ya gida bayi kusa assalamu alaikum gida lafiya ala abdallah gida lafiya ya yan uwa alhamdulillah ayi gudun lalle kana jin barbarci ran laraba za mu hutun maulidi in Allah ya kai mu za mu rike hutun maulidi insha Allah